أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحج بالأرض والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أفضل الإنسان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقال الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin nihomarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon sallatar ɗaya daga cikin sallolin farilla ya fannin dama muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jam'i bayan gabatar da zikirin juma'a sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake hara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin ihya sunnati wa istimatul bid'a littafin shehu mu shehu dan fodiyo alhamdulillahi a zatutuka da ya wuce din nan duka ne muna nan muna karatu cikin babi na goma sha tara wanda yake magana a kan da ya shafi a bayani game da hanyar sunar manzana sallallahu alaihi wasallama a abin da ya shafi babin azumi da kuma bayanin abin da mutane suka fara a cikin wannan babin daga bidiyowa na kenan domin gama tsariƙin sunnati muna nan cikin وأما ما أعدده الناس في هذا الباب muna da cikin samun rosar duka saboda bayinsa wannan sati mun yi magana kan abin da ya shafi a katama ta alƙur'ani mun sani kashi biyu ne a kowace shari'a ta zo da ita shi ne ji ya ɗauka na tuwar alƙur'ani ya ci gaba da yi duk lalurar da ya za su samu dama ya sauri amma zai kai sauka kullum duk da ya yi amma ya zama an yi shi kamar da alfahari misali a zo a tawaru a ce wani yau yake yi gobe wani yake yi jibi wani yake yi wannan shi ne abin da shi da kodi ya ce wannan bid'a ne kenan a ce abin da ya shafi kasa ba ma akwai abin da mai kyau ne akwai abin da kuma ake ganin bid'a ne don zai iya kaiwa zuwa ga aikata riya zai iya kaiwa zuwa ga alfahari zai iya kaiwa zuwa ga jin kai shi kuma addinin musulunci kullum yana kokarin ya tare mana waɗannan munanan ɗabi'u wanda suke rusa ayyukan bayan Allah. Sannan mun yi bayani kan abin da ya shafi kawowa kwanuka na ruwa ko kofi da ruwa a ciki a daren da za a yi katama din a kawo masallaci don a sha don yin tabaruki. Shi ma wannan duka baya daga cikin aikin magabata kamar yadda shi dan kofi ya mana. Amma idan misali a ɗauruwa a tofa alƙur'ani a bawa mutum don bayi da lafiya ya sha wannan sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi da kenan kowaye na abubuwa sai a rika bambance wanda sunna ta zo da shi da wanda sunna ba ta zo da shi ba ba duka ne ya zama ba daidai ba akwai wanda yake daidai akwai wanda yake ba daidai ba ba gwargwaron bibiyan karatu yake za a gane to sai cewa ya ce mana wanda za mu tashi karatu yau abun كفاية كل تماوم القراءات والذكر جماعة على قول واحد to menene hukuncin yin karatu ko yin zikiri a abu jama'a a kan sauci guda ɗaya ala sabilin misal mutane su haru su karanta ƙur'ani tare mun gane ko koyi da shi islamiyya malami na karantawa ɗalibai na amsawa ko kuma a zuwa yi zikiri jam'i. Shawar ya ce menene hukuncinsa, in ka ce menene hukuncin wannan, shawar ya ce kuntu naki fal jawabu anna zalika min al bid'i makruhat ki amsa shine lalle wannan daga cikin bid'a da makruhi wanda malikan ya ba cikin malikan laifin lat lam yaftari qawl malik rahimahullah fi qira'ati jama'atan wa dhikri jama'atan annahu ma bil bid'i makruha ala ma qala umar ibn rushd fi bayan wa tafsir tilka mutarattilina ala sawti wahid fil qira'ati wa dhikri shi yace lam yaftari qawl malik magana imam malik ba ta saba ba kirkira jama'atin game da yin karatu jami wa zikiri kirkira jama'atan wa zikiri jama'atan cikin yin karatu jami ko a yi zikiri a jami cewa shi duk mamaye annan ma minar gidan makaruhat lalle suna daga cikin bidiyo a makaruhi na alama na karo an ku ibn rushdi il bayani wa ta'fil akan abin da ibn rushdi ya nakalto daga gurin imam malik ilkadin sannan almayan wa tahqiq ilkalun da hasibina ala sautin wahid saboda suna karantawa ne akan sauti guda daya ilkirati guri karatu wa zikir da zikir kun so yace wa amma istima'in nar li darsi alquran imma talqinan aw bil alwani aw bil masail aw ghayr dhalika mimma yumkinu an yastami al jama'atu يقرؤون كل واحد في الموضع الذي يريد أن يحفظه على سبيل التعليم فلا بأس به كما قرأ بذلك في المركز في محل آخر. Shonan Bode ya ce, amma haɗuwan mutane, don darasin Ƙur'ani, in ma tarkinan, in ma malami ya rika lakana musu misali ba a musu, an alwari ko kuma a alloli, an fi misali ko kuma da ƙur'ani kamar misali yadda ake islamiyya an ga yin zalika ko wani wannan min ma yumkinu an yattabi al-jama'atu shin yadda zai yi jama'a ku tawo ya qara'una kullu ya qara'una kullu wahidin fil mawdi'i alladhi yuridu an yahfaza mun gane ko da ne daga ciki yana karanta gurin da yake so ya haddace kamar misali karatun tsangaya ko kowa da allonsa kowa yana karanta inda yake so ya tafi ko kuma islamin da ake kara wa kowane yaro inda yake so misali inda aka ga ya dace da shi ba a aikin wuri ne ba don tsarin islamiyya kala kala ne ko ya da tsarin su wasu suna tsarin aji aji misali wannan ajin to suna karatun su ne iri ɗaya wannan ajin suna karatun su ne iri ɗaya suna zuwa kaza sun ɗauko daga kaza mun gane ko kuma tsarin kowane aji malamin ajin shi ne malamin ƙorani misali na ajin amma kowane yaro akwai inda yake to shi ne wannan ba na a haɗe a faɗa su faɗa ba cewa ba shi yake magana ba shi yana maganan kowa jama'ar su abu guri ɗaya amma kuma kowa yana karantawa ko malamin na karanta masa yana bi kowa yana karanta inda yake so ya haddace yace in aka yi wannan ne fala ba ta biye ci babu ne bi da yin sa kamar sala bi dalika fil malika shi kamar yadda ibn lad ya bayyana a cikin malika ya bayyana wannan timarin aka auriya mun fahimci matsala yanzu bai na bai ya ce matsala ta jami kan bid'a mun gane amma bai kawo yanzu to akwai dalilin da zai sa a yi hakan ba yana gaba domin shokan godiyo shi ne farkon wanda ya fara asasa islamiyya cewa da maza da mata a yi suka misali kamar tsarin islamiyya misali maza suna benci wancan bangaren mata suna wannan bangaren amma aji su daya har ma da yawa daga cikin ruwa sun mai rabi har cewa abdullahi wani cewa ya mai musu da hausa misali akan halaccin yin hakan mun gane ko? yace wa kadhalika istimamun nasi li fikri kullu wahidin yaqulu li nafsi fala ba aidan fi zalika sai har yanzu kuma aka nan ko mutane su yi zikiri amma kowa yana yin zikirin sa shi kadan sa amma dai an ga misali a masallaci kowa na yin nashi sai babu ne bal ko sunnatu ai aikata haka ma yake sunna ne لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في المسجد بعد صلاة الصبح والعصر للذكر domin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun kasance suna haɗuwa a masallaci bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar don yin zikiri amma kullu wahidi ne kullu nafsi kowa yana cikin sa shi kai bila rasu sautin ba tare da daga sauti ba fa yusma'u lahum bi sababi zalika jawiy kada wuyi nadi sai a ji in suna cikin sai a rika ji kamar irin karan kukan misali zuma musan zuma ai zuma wannan kudan zuma kamar kukan kudan zuma yace suriya bi lidalika fil markazi ma li haka shi har yanzu ibnu radi ya bayyana wannan a wani guri a cikin malika to sai ce fa in kunta in kace hal ya juzu qira'atu jama'ati ala sheki da hadal wahid da shin ya alaka jama'a su zo shi karatu guri malamin su da hadal wahid da take misali yana ƙara musu dukkan su kuntu shonan bori yace kana fil malika ibn al ya fara cikin malikan alif talaba qawlu maliki rahimahullahu fi jama'a idan tamamu yuriduna qira'ata ala shaykh wala yasawhu al waqtu wahidan ba'da wahid hal yaqra'u ithnan wa thalathatu fi fi hizbin wahid yudri bihi al waqt aw la yaqra'u illa wahidin ba'da wahid shonan bori yace ibn malika ya fara cikin a ibn Radi ya fara cikin marika yace hakika hadith talafa hakika magana Imam Malik an samu sabani a cikin yin karatu jama'a idan jama'a suka taru suna nufin za su yi karatu gurin Malik kuma lokacin ba zai ishe su kowa a yi masa nasi kadai ba shin za su yi karatu biyu a haɗa biyu ko a haɗa mutum uku su karanta hizbi ɗaya saboda uzurin kuncin lokaci ko kuma ba za su yi ba sai dai ɗaya bayan ɗaya kawai faƙala maratan ya zuzu lidda ruwan ki jahiya a wani wuri sai mamali ya siya halatta ke za a ce wa kadikta lamani wa wa ya ce kadikta lamani maganar mamali ta saba halatta yana da magana guda biyu a kai kenan yace wani guri imam malik ya tsaya a nan saboda larura da take kira zuwa ga haka lalu zakara wahidu ba da wahidi bakiya babu rufi gairi qira'at to domin idan ne karanta wani ma ya karanta wani ma ya karanta to wani ba zai samu karatu ba saboda yawan mutane wadikin wani kuma da karancin lokaci kada ce aji ɗalibai hamsin ne kuma malami ya karanta wa kowanne mutum ne kuma ya iya kuma a gama karanta musu duka shi kan shi malamin ma zai shawa mun gane zama ana yin misali mutanen tsangaya aramomi suna yi ɗaya bayan ɗaya suke wa kowa ita ce ya halatta saboda yawancin mutanen da kuma ƙarancin lokaci wa marakan tsara a wani lokaci kuma yawan malamin ce na yi bibi halatta ya lura mai kun min tiri mamala me hujjar da yawan malamin ce saboda ba aikin magabata ba ne ala alama da kalau anu ibnu rushd rahimahullah fil bayan wa tafsir akan abun da ibnu rushd ya kalto daga gurin mamani a cikin albayan wa tafsir ka gani nan ya halatta dan kuma ya ce bai yi ba ka ga kadin ta na babu mali to ina so dun mai ko ni dan da mu da ta hausu da bai mu saboda ƙara buɗe magana yace fa in kunta in kace fa ba hukumu hizbi idan to me hukunci tukuri kawai kace tukuri an kafuki ne alamomi sun sanya ko kamar karatu da wannan yi wannan musafatun sai musafatu ko a cikin tukuri da tukuri tukuri da ban musafa da mun gane to ko ma musafa za ta iya dauka sai wannan yi wannan yi ana zazzagewa har a ji wani me hukunci sa kulki cewa na kodi ya ce tsara amadu zarur sai umdatul muridi tsari yace amadu zarur ya fara cikin umdatul muridi tsari ke wanda da ku aidan har yanzu ba ruwa su yi sabani fi ma nan da yin lahu mu'ama'a mu'ajin wala mubin shin abunda babu wani abu mai bijiro masa da yazo babu kuma abin da ya tabbatar ba a samu abin da yake bijirwa maganar ba a samu kuma abin da ya tabbatar da ita ba hal huwa bid'a to shin in irin wannan yanzu bid'a ne qala malik sai imam malik yace awa laysa bid'a to shi ba bid'a ba qala shafi babu shafi kuma ya faɗa mustanidan li hadisi ya dogara da hadisin nan na annabi da yace ma taraktu lakum fa huwa aqul duk abin da muka bar ku mu ce da lawa ne ku ci abuwa kaga imam malik ya ce bid'a imam shafi ya ce ba bid'a zakarawa ibn nas shi babin zikiri ibn rajab ya ambaci wannan a cikin babin zikiri a cikin malika wallahu ala yace to ala hada akan wannan ne imam malik ikhtilafun fi hizbi ila suka yi sabani a gurin kamar tukuri da yake wa zikiri bil jari wal jam malama kuma suka yi sabani game da bayyana zikiri a yi shi a bayyane kuma a zo a yi dafi duk sun yi sabani والدعاء إذا أرضعي الدعاء كذلك السماء إذ ولد في الحديث التركيب فيه سوى الحديث يا غنغرو في الحديث يرى قطعي سوى أكاين yin zikiri din da kuma bayyana zikiri din da kuma haɗuwa a idan din walam yali an salafiyu amma kuma ba ba a samu magabata sun dai kaza amma kuma hadisi ya zo da shi wala wala fi kaifiyati shay'u kuma yadda za a yi din babu wani misali hadisin da ya zo da kaidiyan ya ce ga yadda za a fakalin kalu sai imamu shafi ya ce sunnatun sunna ne a hadu a yi sunna ne mun gane fakalin malik imam malik ya ce bid'a tun makaruwa tun bi kiyamin shuwa ya ce bid'a ce makaruwa saboda akwai shuwa mun ji wannan magana ko to mu koma mu duba al'awilin fatawi na imamu sayyidi da ya kawo maganar babu wani bincike da sai mu ga hadisan da suka yi magana kan halaccin a bayyana da halaccin a abu ai mun gane da sai mu ƙara komawa kuma cikin nasiyatu ali zama na shehu dan budiyo duka na zo da su don ɗan ƙara tattauna saboda ɗalibai ne to imamu sayyidi ya kawo a cikin alawuni fasawai mujallabi na farko a shafi na ɗari hudu da sittin da shida ya ce natijatul fikir fil jari fil fikir ke natija ta tunani cikin bayyana zikiri yin zikiri a bayyane to dai wasu bayanai ko karanta sai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa sa'an أكرمك الله أما زاده السالة السوفية من أثر عن الذكر والجعل به في المساجد ورفع الصوت بالتعليم وعن ذلك مكروه أو لا kira yi tambaya kar magana game da abun da su baye suka saba yi na haɗa halka ta ziki a yi daɗi da ziki da kuma a bayyana shi a cikin masallaci kamar misali cikin zuwa da muke da kuma ɗaga sauti da yin hayyara ai tana ya yi lalla yace wai shin wannan makaruni ne ko kuma fal jawabu babu sirri yace amsa shi ne ana naka karatu bi shi bin zari shi ba makaruni ba wa kan wala da ahadithun takkaji istimamat jari da zikir shakira da sun zo wanda suke hukunta so soyantar da bayyana zikir wa hadisin tattali istibab al-ikrami akwai kuma hadisin da suka zo da suke hukunta soyayyantar da boye aiki alzalanci wal jamu bainahu wa anna zalika yaktarifu bi ikhtilafi al-awali wal ashkar yadda to in za a hada hadisan duka biyu akwai hadisan da suka zo da suka ci a bayyana ko akwai hadisan da suka zo da suka soyayyantar da cewa a sirrinta sai da tun za a hada su lalle wannan yana sassafawa ne da sassafawan yanayin da kuma mutane kama jama'an nawawi bi misli zalika bayna al-hadith al-waridati bi imam al-jari bi qira'ati al-quran wa al-hadith al-waridati bi imam al-jari biha kama yadda imam an-nawawi ya dauko hadisi ya hada hadisan da suka zo akan soyayyantar da bayyana karatun qur'ani da hadisan da suka zo akan soyayyantar da sirrin karatun qur'ani wa ana ubayyin zalika faslan fasal Imam Suyuti yace to gashi shi zai bayyana wannan fasali fasali. Zikir na hadisin jami'a a rasu imamin jari da zikir da sarihan a wani kitaba. Yace sai ambato su hadisai. An bato na hadisai wanda suke nuni akan soyantar da bayyana zikiri. Kuma a cikin hadisan za ka gane kuma suna soyantar da haɗuwa a yi jannin. tattaliya a bayyane ko kuma lizinta mun sani akwai ayar qur'ani duka ayoyi da suka zo kan maganar ziki zaka ga damci yake magana ko fadkuruni azkurkum ku ambace ni Allah ya zan ambace ni kada ku ambace ni Imam Tirmidhi yace al-hadith al-awwal akalan al-Bukhari ana bi hurairata qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهل يتدور Imamu Sayyidi ya kawo wannan hadisi din Imamu Bukhari ya fi hadisi daga Imamu Abu Hurairah. Allah ya kara masa yadda Imamu Abu Hurairah ya ce Masala tira da yin sallah tabbata gare shi ya ce Yaqulu Allah kira bisin gursi wannan Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda manni abdi ina ni ina inda bawa na yake da tsoron jawo kace yana sama yana sama kace yana kasa duk inda kake zato kawai yana wa ana ma'ahu idza zakari Allah yake kuma ina tare da shi in ya ambace ni fa in zakarani fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa Allah yake zakartu fi nafsi ni ma zan ambace shi a cikin ransa wa in zakarani fi mala'i in ya ambace a cikin wasu jama'a zakartu fi mala'i khairun min zan ambace cikin jama'an da suka fi alkai akan jama'a to sai ba mutum yake wa dhikr fil mala'i la yakun illa ajal ba yadda za ka yi zikiri cikin mutane ba a bayyana ba kaga hujja na farko ke mana hadisai da suke magana kan bayyana zikiri wannan hadisin farko na Imam Bukhari لو تهني الحديث الثاني أخرج البضاع والحاكم في المستدرك وسهوا عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله إن لله سرايا من الملائكة تقول وتقف على مجالس الذكر في الأرض فالتقوا في رياض الجنة قالوا وأين رياض الجنة قال مجالس الذكر فضلوا وروحوا في ذكر الله Manzalar sallar sallama ya fara kamar yadda ya zo a cikin musallar kamar imamu raki, imamu basar ya fi da shi. Hadisin jari, ya ce wata rana manzalar sallar sallama ya fito musu, sai ya ce musu ya kuma mutane, lalle Allah yana da wasu malaliku masu yawo. Suna sauka suna tsayawa a guraren da ake bijiri a doron ƙasa. sai annabi yace farka ku fi riyalil janna ku tsaya ku yi kiyo yake iya wa sahabbai a dausayin aljanna qalu sahabbai suka ce wa ma ya wa aw aina riyalil janna ya sura inani dausayin aljanna qala annabi yace majalul zikri fabdu wa ruhu fi zikrillah ku yi sammako ku yi zikiri cikin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala kaga shi ma yana nuna ni majalisun zikirin da ake haɗuwa a ya nuna jam'i ya nuna bayyana alhadisun salisu hadisi na uku sai mu takaita kan saboda lokaci aka rage muslimin imam muslim ya fitar walakin da imam hakim wallan da amma lafazin da imam hakim an abi wuri da daga imam aburi da kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyara wa budala yadda mai suna majalisar zikin il'adu lalle Allah yana da wasu mala'iku masu falala ko masu yawon doron kasa suna neman yin ake a doron kasa fai za a shau alama jirgin zikin idan suka zo gurin da ake ziki to haka baburin baban ya jira ke mila sama sashinsu za su yi wa matakala saki har zuwa sama. Fayakun lauta yana yake min aina jibitu tun da ta saka ki ta sama daga ina kuka zo. Fayakun lauta ciki na min inda ibadika yusabbihu naka wa yukabbiru naka wa yamutu naka wa yuhallilu naka wa yasalu naka wa yastajibu naka. Ya ubangiji mun taso daga gurin wasu bayinka wanda suke ma tarbiyyar suke girmama suke ma godiya suke hayyara. suna wa roƙonka suna neman gida fa yaqulu ta'ala yace ma yas'aluna hu a'lam ta'ala yace me suke tambaya kuma Allah shi ne wanda ya masa fa yaqulu la sama raiku suke yas'aluna kan janna ya Allah aljanna suke roƙonka fa yaqulu ta'ala yace wa hal ra'awa kin sun ganta ne fa yaqulu la sama raiku suke la ya fa yaqulu ta'ala yace fa kaifa law ra'awa da sun ganta kuma da yaya mun ga sun bai kuni tana ce wa mimma yastajiruna to suna neman tsari daga me wannan wani yastajiruna suna neman tsari daga me ne wa alaudi fa yaqulu ce min Allah daga wuta fa yaqulu tana ce kaifa laura awato yaya da sun ganta sun bai kuni ce ce a na'am wa annal awaki sun ganta ne fa yaqulu la sai ma da kusa wa tsawon gani fa yaqulu tana ce fa kaifa laura awa to yaya sun ganta sun mai kuli tsala ya ce ishon ku shaida in ni ɗan gafar julahun na gafarta musu wa tsayi su hun masu adoni duk abin da suka roƙe ni na ba su wa jan su hun ni masa jaru kuma na tsaye su daga abin da suke neman tsaye su fa ya kulu na sai ce rabbuna ya ubangiji inna fi inna fihim abdan khata lalle a cikin ko wani bawa mai laifi da rabe ne amma ya zauna tare da shi wale tamim amma baya cikin su amma ya zo ya zauna tare da shi fa yaqulu sai ubangiji yace wa wa aidan karka farko na gafarta masa humul qawmu la yakabihu kalisu su mutane ne wanda wanda ya zauna da su ba baya zama da shi baya zama ma kaga wannan suka yi babu sayyidi ya yi shara zuwa ga wayannan hadisan cikin bayyana zikiri kuma kai za ka yi istinbabin hukunci da cewa har da abu a idan saboda ai a haɗu ina ba ta mun bayyana to za mu yi saboda dama mun ce akan bayanin bayyana zuke littafi ne shi ne nasiha zuwa ga ɗaliban ilimi a irin matsalolin da suke faruwa matsalolin da malamai suka yi saɓani a kai wani yake halal ne wani yake bai halarta ba to yaya mu ɗaliban ilimi ya kamata mu rika mu'amala da ilimin wayannan masayin ne shi ne sai na tawo mana da littafin shau ɗan kodiyo wanda ya sa mai suna da nasiyatu ahalin zama littafi ne wanda ya tara kuma littattafai da yawa cikinsa wanda in Allah ya yarda Allah ya mana tsawon rai shi ma yana daga cikin littafin da muke cikin Allah da mutane. To, wannan littafin shonan bodiyo a shafi na goma sha hudu ya faɗakar da mu ɗaliban ilimi a kan yaya ya kamata mu mu'amalanci abubuwan da maluma suka yi sabani a cikinsu. Misali yanzu abin da muka karanta nan da karatun alƙur'ani da zikiri mun yi sabani har abu imam malik a maganar a zuwa yi karatu yana da magana guda biyu kamar yadda so dan buɗe ya kawo ma to kai ka ce ka dau daya dole ne wancan ba daidai bane to so dan buɗe a wannan littafin na siyar bani sama a shafi na goma sha hudu ya yi alfasul tsani tabirun nasi min al-inkari ala nasi inkar al-harami ala al-umuri allati talafa al-ulama fi hukumha shine sunan fasalin tsoratar da mutane daga inkari akan mutane inkari ma mutane inkari haramu ta ce abun haramun ne yace akan lamuran da manuwa suka yi sabani a cikin hukuncin su kaga wannan ya kamata talibin ilimi ya karanta shi gurin malami yadda ya kamata yace fa qul wa billahi wa billahi ta'ala tawfiq sau da gode su ina cewa amma tawfiqu dacewa daga Allah tabaraka ta'ala ko kuma yana neman dacewa gurin Allah madaukakin sarki malamu ya ikwani anna musawwigal inkar ala nati shay'un asim bal muta'addim yace akwai wani halaccin yin inkari wa mutane wani abu ne mai wahala kai abu ne ma mai tsananin wahala in kala shek izuddin ibn salah ibn abdul salam yace saboda izuddin ibn abdul salam ya ce al inkaru muta'alliqun bima ujmi ala ijabi aw tahrim saboda yake inkari shi inkari yana ratayuwa akan abun da aka yi ijma'i akan wajibi ko kuma ka yi ijma'i akan cewa abun nan haramun to in aka yi ijma'i aka ce haramun ne to kana da damar in kaga wani ya aikata ka ce masa haramun saboda malama sun hada magana ta yin ijma'i mun gani ko kuma kuna ce wajibi ne to sai kaga wani ya kauce to kana da dama kai masa inkari cewa lalle abun nan malama sun yi ijma'i wajibi yace faman taraka mafkil ba fi tarihi duk wanda ya bar abun da an ma yi sabani akan halittarsa sai ya bari bai yi ba bai kada da bada nuna ma yi zalika falarin ta zalai idan ya rasu da wani malami a cikin wannan matsalar kuma malamin da ya halatta matsala ne to ba in kari kansa ila an kalilau fi matsalatin yun qadu hukumu fi mithliha sai dai in ya rasu da wannan malamin da cikin wata matsala da take warware hukuncin sa a cikin irin wannan matsalar. Mun gane? Zero. Bayan gane jahila ne, lamin kar a rai, wala ba su ne shaɗin ila asirai, ce idan ba mai ilimi ba ne. Mun gane? To ba za a bai inkari ba, amma babu laifi a shirya da shi zuwa ga abin da yake. Mun gane? Wa ina ma lamin kar a rai ya nau lamiyar da kibu haram. Me yasa ba za mu inkari ba saboda ai bai aikata haramun ba. abu ne wajen tsaye mu ne ce ba haram bane kaga akwai sabani za ka in ka ga ya ce ai ba haram ya rika ba saboda ya akwai wanda yake ba haram bane wani wala ya zama takalidu man kala bi tare domin ba wajibi ne kansa ya raje da wanda yake haram bane wala bi wala bi ijab kuma ba wajibi bane akan sa ya raje da wanda yake wajibi bane misali wannan ya ce wannan ya ce to babu wanda yake wajibi kanka ka raje da shi daga duk wanda mutum ya kata to baka da damar masa inkari inta shi ne to fitar wa fitar kalitin ikwan wala ba ta bi inkari amin ila ma huwa al-awwal bi dini wala bi munazarati al-mutahidina li yurja'a ila dalil al-ghali wa khilaf al-ulama rahmat to dan gobe yace babu ne kai ba cikin takalitin ikwan shi babu ne bi ajiyar da ami wanda baya bayin dini zuwa ga abun da ya fi addini ba tare da kallon zuwa ga musayidai ba don ya dawo zuwa ga wani dalili za ci mun gane saboda tsakanin malamai shehu ya ce rahama wa ala hada shehu da kudi ce to akan wannan fala yajuzu al-inkaru illa liman alima anna al-fi'l alladhi yanha anhu mujma'un ala tadbir tuturin da aka ne baya halatta ka yi wani inkari sai ga wanda ya san lalle aikin da wannan dinnan ya aikata wanda an yi hali a kan ijma'i ne akan haramun wannan filan da ya wurbi musamman a ra'ayi ko kuma aikin da yake kokarin umurtan wannan da shi malama sun yi ijma'i ijma'i akan cewa wajibi mun gane wani ali bin nari an inkari inkarar haram sai abin da muke nufi da hana inkarin nan gaban inkari ka ce ya yin haram wala wa karo inkarin ishani aw amara aw amara nusi wal ishani fa zalika nusu wa ishani dama idan da a ce zai inkari ne na shiryar da shi ko ya umurtar da nasiha da mai nasiha da shiryarwa yace wannan nasiha ne da kyautawa ina fata mun fahimta to wannan shi ne abu da nake so ɗalibai ilimi musamman na wannan zamanin gani duk matsalar da take da sabani to ba ka da magana kai kanta ba za ka ce duk wanda ya yi kaza ai kaza ba ne shi yasa amfani karanta irin waɗannan littattafan ke duk da yawa ɗalibai ilimi wasu matan shi wannan littattafan da yawa wasu shi kowa ya fi son karatu ya karanta mai ɗan sauki wanda kawai ya fara ba zai dinga ba shi wahala ba zai dinga haɗa mai zafi shi ko ba haka ilimi ke to mu yi kokari mu shiga cikin littattafai sosai kuma mu rika tambayan malamai littattafan da ya dace mu karanta kuma mu rika zuwa wurin malamai muna ɗaukan karatu ba mu ce za mu yi da kanmu ba imam shafi na cewa kudu minan afuwati lamiran kudu ku je ku ɗau karatu a bakunan malamai ba wai ka je ka so littafi a kasuwa ka ce za ka karanta da shi ba ya za ka yi karanta na mata mun bayyana kace za ka karanta to batar da mutane za amma ka je kun malami ka karanta sai ka zo ka karanta to kana karatu ka yana da tilafi zalimi ya ce duk wanda bai da malami shi ne malami za ka je ka tsawara maka abin da yake shi sai kai tarar da hukunci wata rana ran da ka je kila kai karatu kun malami ka za ka warware hukunci mai haka kila wanda ka yi ganka gaya musu wannan hukunci suka yi kaza wasu wasu da su to mu yi kokari mu tabbatar duk abin da za mu yi samu tsakani kan shi tsarin ilimi yana da wasu abubuwa guda akwai lokacin da karatun mutum yake jin irin karatu kan mutum karatu ne jinki daga kayan da kaje a shi rushewa zai ana so ka samu tamshi shi ne ka nufi malamai har ka samu tamshi har ka zo kai ka sa kai ka ci mun gane ko shi za ka ga shi karatu ba a gaba shi to mu yi kokari mu mai da hankali sosai Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu abin da mun karanta shi Allah ba mu ladan shi abin da mun karanta kuskure Allah tabaraka ta'ala ya taimake dawa kuskure ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wani bukatun da ke zai da mafi Allah kare mu da kariyar Allah tsare mu da karewansa Allah ba mu da bayarwar albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsarin da yake ci Allah kama da saukin sa nan da wannan da yake ci Allah sanya mana alkhairi da albarkar da cikin sa dukkan jarabawa na kunu ke mushe ko rasa rayuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dauke mana cikin wannan damuna albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu amfani da albarka Allah Allah ya kawo mana sauki na wannan tsarin da yake ciki إذا الله صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما وثلاثة ذلك الله ونادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله أفضل الإنسان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله